الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحديث كده غوث محرم shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan takwas ne ko tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba a cikin littafinmu na al'adabul mufrad na abu abdallah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ta'ala za mu tashi babi na ɗari biyar da arba'in da biyar sannan kuma darasi na nawa za mu tashi darasi na ɗari takwas kenan mun tsaya da ɗari da bakwai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malam yake babun man adna rijlaihi ila al-bi'ri babu da zai magana akan wanda ya saki kafarsa a cikin rijiya mutum ya zauna a gefen rijiya ya saki kafarsa kamar yadda mutum ya zauna a benci na su ma masu wannan ɗin yin sunan su masu rikodin ɗin ma aka yake mana to ba mu da shi ba shi rikodin kuwa sanan za mu fara dole babu shi a rubuce a rikodi dari dari dubu ɗaya da dari da hamsin da ɗaya Ok. To ne abin yi dai. Hmm? A ci gaba ko? babu man adla rijlaihi ila al-bi'r babu da zai magana akan wanda ya saki kafafuwan da a cikin rijiya idan jalasa idan ya zauna ko ya saki kafafuwan da a cikin rijiya idan jalasa in ya zauna wa kashafa an sakai sannan ya yayi kaurinsa قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله mun faɗi wannan shariku ibn abdullahi din na ibn abi namir al-qurashi wanda malamai suka ce wato fika ne yana da hadisai masu yawa shi wannan bawan Allah sai dai wani lokutan yana yin kurakurai yayin wato faɗa yayin kawo koro hadisi sannan ya rasa shekara ta ɗari da arba'in da hudu bayan hijira har yana cikin karni na biyu kamar yadda wato malamai suke faɗa. Na, to sai yake cewa an sa'id ibn al-musayyib an karbo daga sa'id ibn al-musayyib an abi musa al-ash'ari an karbo daga abi musa al-ash'ari wanda shine abdullahi ibn qais amma kuma kamar yadda muka faɗa wato bayan abu musa al-ash'ari sayyidina bilal ma yana da ruwaya irin ta bilal ibn abi rabah shi ma yana da ruwa ya irin ta kali yake karajan nabi sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana annabi alaihi salatu wa sallam ya fito ila haidin ya tafi wani wata gona wadda ta ja kusa da ko lambu kusa da kuba can masallacin kuba to sai yake min hawaidil madina daga cikin gonakin madina ko lambukan madina sai ce bi hajjin saboda wata bukata yace wa qarastu bi isrihi sai na biyo shi a baya falan ma da kana al-haida jalastu ala babihi yayin da annabi ali ta zo sala ya shiga cikin wannan gonar sai na zauna a bayansa shine jalastu ala babihi na zauna a kofa kai a bakin kofa wa qultu sai nace la akunan nan yawma bawwaban nabi sallallahu alaihi wa sallam tabbas yau din nan ni zan yi wa annabi alaihi salatu wa salam gadi shine bawwab mai gadi kenan yasman yace ni zan tsaya in kula wa annabi alaihi salatu wa salam sai ce walam ya amurni alhali bai umarce ni ba amma a ruwayar wata ruwayar daban cewa wa amara ni bi hizbil babi bi ibrizi babil hadisi sai umarce ni da kula man da kobar wato wannan lambun cewa sai a bakin kofa an kula wanda wannan ruwayar ta fi karfi gaskiya wanda yake sai umarce ni saboda wannan da muke biya za ku akwai shariku bin abdullahi ibn abi nadir an gane ko duk da cewa na cikin rijal na imam bukhari malamai suka ce wani wato an yi magana a kansa wani lokacin yana kurakure saboda haka ruwayar da ta zo cewa annabi ya umarci ta fi karfi duk da cewa wannan tuma da muke biyawa ta inganta in kuka duba isnadin za ku ga sun ce ma ya inganta shi ma ba matsala فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته النبي عليه الصلاة والسلام يجي بها بقاتلسا وجلس على قف البئر sai annabi alaihi salatu wassalam ya zauna akan gefen rijiya kaga rijiyar haka ya nemi mata baki ko rakiya din nan to saboda haka sai zauna akan bakin rijiyar shine ala qofil bi'in sai zauna nan sai ce wa kashafa an sa kai sai yayi kaurinsa wajen lahu ma firdiyin ya saki kafafuwan nasu a cikin wannan rijiyar wanda ita ce biro ari haka suke kira ta malaman jari cewa biro biro ari ita ce rijiyar da zoba annabi alaihi salatu wassalam ya fada wata rana yana zaune a jefanta in wanda wanda ya bibiyi tarihi zai ga a wato zai ji cewa ya fada daga hannun sai na Usman kun san gado akai sai na Abubakar ya gada ya zo har ya zo kan sai na Usman to wata rana sai na Usman na zaune shi tun da zai fadi cikin wannan rijiya Allah ya kara masa yadda shi ne malamin ke cewa ai da garin da wannan zoban ya fada sanadin sanadiyar faruwar fitintinu ma kenan haka wasu ke kawo a tarihi daga lokacin da zoban ya fada duk da cewa shi sai na Usman dama ai annabi ya gaya masa kamar yadda za mu ji a hadisin cewa da zara an kashe shi fitila ta bude Allah ya kiyaye to sai ya ce fa ja Abu Bakr radiyallahu anhu ba radiyallahu anhu sai na Bakar Allah ya kara masa yadda sai ya zo ya ta'dina alayhi bi yadkhul yana neman izini ga annabi alaihi salatu wasalam dan ya shiga cikin inda annabi yake kaga kowa ya san cewa annabi yana zuwa wannan gurin kenan ya huta sun sani manyan sabansa sun san yana zuwa ya huta sannan wannan zai nuna ma cewa ko da ka san mutum dan yanzu abokinka ya zama wani babban baki office a wani guri in dai yana da masu kula da gura akwai protocol da ake yi kai kai ma ka bi kar ka ji ga abokina ne tare muka taso ta ne wani furen da ke ta turanci ba dai dai wani ka nemi izini yadda in ya zo in ya fito shi ya nuna kai waye ka'idar da ake bi kawai kai ma bi ma'azu shahid a nan shine sai na abubakar da ya tashi zuwa kaga shi ne gadin sai na abu abu musa al'ajari ai ya san waye abubakar ko amma da ya zo bai ce baka san ni waye a gurin annabi ba kowa ya sani azumi ma wanda manya manyan sahabban ma janin sa suka musulunta amma da yi wannan abun ya ji ya ce ai kaza kaza wannan yana ɗaya ne jawo da zai sa ka kiyaye mu'amalar ka da mutane cewa mutum ya zo ya keɓance a wani guri yana zama yana kaza to in ka je ka nemi izini ka bi tsari dan kaka ya kura masa maybe a lokacin ba a ganin sa ya kamata ka nemi izini in ya ga zai ganka sai ya ganka amma ba wato kafafar cewa ai tare muka taso da kafin ya zama wani abu ma ni nake maka kaza shi ya kamata ya fito ya bayani ba kai ba to ka ce na maka duk matsayin sa Qur'an annabi alaihi salatu wasalam da yi sai da ne ne ne shi kuma sai na Abu Bakar al-Ashari ya san waye shi yake to bari in tambayo ba da yake zai ba da sanarwa cewa shi ne yana shiga kuwa daidai annabi alaihi salatu wasalam fa kulti sai nace kama anja kafin ya shiga kai kira zuwa ya nemi wannan izinin sai sai na Abu Bakar al-Ashari yace to ga inda kake shi ne kama anja sai ana sai inda kake har ya nemo izini hatta hatta azina hatta azina laka har sai na nemo ma izini to ka ba zai tsaya ba ta wajidu wajidu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah naje gura annabi alaihi salatu wasallam nace ya ma'aikin Allah abubakar ya ta'zinu alaika sai da abubakar yana neman izini zai shigo gurinka fa kana sai yake idan lahu ko idan lahu ko ba shi izini wa bashiru bil janna kuma kai ma albishir cewa ta aljanna ne zance ya kare an samu certificate cikakke tun daga duniya fadakala saboda haka sai ya shiga faja'a faja'a an yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna a gefen annabi alaihi salatu wasallam shi ne faja'a annabi an yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna a gefen annabi alaihi salatu wasallam wata ruwa ya cewa ya wato yana shiga fajalata sai ya zauna eh maimakon faja'a baka shafa an shaɗin shi ma yadda ya ga annabi yayi shi ma sai zai yi gyautansa ya janyo shi har zuwa kaurin da gefen abin da yake nuna ruwan ya kawo habbai in za ka tafi ka bukaci ka ga ai ka kakan je jiki kakan ci babanka to sai suka ɗage eh har zuwa kaurin wajen lahu ba shi ma ya tafi ka babuwan zaki kaga shi ne dai wanda irin wannan abin da za ka Allah ya hore ma shi ne mutum ya ga mutum ya ne full eh in dai mutum ba ta bara zai ya halatta kai gida da ana zai mu mutum ta shi wannan shi ne ayi ta bara amma in dai mutum yana da wadata ya je aka yi ɗan ruwa da zai je da yamma ya huta ya yi wadata ce wannan ƙwarai kuwa mutum ce faja umar ana haka bayan nan sai ga sai na umar shi ma ya zo ko kulki sai yace kama anta nan ne ko yace kai ma da kada kama an ta tsayarin da kake hatta hatta adinu laka har sai na ni ba ma izini fa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wasallam yace da Abu Musa al-Ashari idan lahu ya ka ba shi izini ya shigo bakiru bil janna shi ma kace dan aljanna ne faja Umar an ya tari nabi sallallahu alaihi wasallam sai na Umar bin ya ce zauna daga gefen wato daga hagun annabi alaihi salatu wasallam fa kashaba an sa kai wadallahu ma fil bi'ri sai yayin kaurinsa wadallahu ma fil bi'ri sannan kuma shi ma ya saki kafafuwan da cikin wannan rijiyar famtala al-kuffa sai stressin sai ya ciki inda za a zauna din a gefen stressin da ake da shi ranar da ake da ita ta gurin zama sai ya ciki balan ya kun fihi majalisun ba gurin zama ثم جاء عثمان انا هذا الشيخ سيدنا عثمان ابن عفان fa kulli sai nace kama an ta kai ma da yayin da kake kika aiki kenan ku hatta ta azinu laka har sai na nema ma izini fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan lahu wa bashiru bil janna sai annabi alaihi salatu wasallam yace ba shi je kai ma izini ka kai kai ma albishir kuma da aljanna ma ha bala'u yusibu amma tare da haka akwai jarabawa da za ta same shi bawa kenan kai an gaya mata haka jarabawa in kana so ka zauna lafiya a duniyar nan ko kai da cewa ba za ka taba zama Allah bai jarrabe ka duk wanda ya dauka ba jarraba a tare da shi to ya shiga tashin hankali kawai abin da ake so Allah ya jarrabe ka ka hararo abubuwa uku ko hudu na farko kai da Allah ya fi karfin kowa sannan ya fi kowa sanin halin da kake sannan ya fi kowa sanka sannan na hudu ya fi kowa tausayinka to Allah zai kula ka in dai kana yadda da wa'annan abubuwa to Allah zai ce zai shiga lamarin ka to kaga shi an gaya mu jarabawa za ta zo ba da kala ba nan yaji ma'ahu majlisan sai shiga sai ga ba guri sai na wato ya ga ba guri ka ta awwala hatta ja a muqabilahu ana kalle mun zaman nan dai ko to dan na ji ka ta canja kun ga yanzu ruwan haka bara ba ta yawa don sau saboda haka mata hawala sai sai juya a ta ga a mukabilahu sai fuskanto kai tsaye kawai a na shafatil bi'iri sai fuskanto kaga yanzu kuma an ce shafatil bi'iri ba shi rijiyar ba ka shafa an sa kanji shi ma yana zuwa kawai sai yayi saurinsa kaga ba za a yi ba shi ba kenan tun ma dallahu ma kaga anan cirewa da suka ce to yanzu an ba isahu eh fil majalis fil majalis ko fil majalis idan kila lakum tafassahu yanzu da yazo sai aka matsa sai aka matsa ba guri dan ba zai yi wannan garabata kuma yana kallo a yi baki ba shi ma yana zama kawai dalla sun ma dallahu ma fil bi'in ya saki kabaguwan sa cikin rijiyar fa ja'altu atamanna an yi aji akun an yi aji akun li abu musa lafiya ne yake wallahi sai na rika fatan na rika buri ina ni ma ina ina ma ni ma dan uwana yazo wannan garaba da ake diwa shi ma ya dauka wa da Allah an yi aji bi ina ta roƙo Allah Allah ya kawo wanda da cikin yan uwana yayyan zawa kokari shi ma yazo ke wannan garaba sa ba dan ya fi a ta kawo yace ba wanda yazo har suka tashi ba wanda yazo to anan kafin mu kara sako da yake bukara ka kana ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib asir al-mutaqaddim yace fa wanda zalika quburahum wannan zaman da aka yi ya fassara da cewa kaburburan su ne kabar wato annabi alaihi salatu wasalam da abubakar da umar yace ijtama'a hahuna shine suka hada anan shine abin da yake yace ijtama ala hauna shine suka hada anan wabbara da Usman sai na Usman shine kaga mufradi kaga da ma ai shi ba shi da guri zamar akai to shi da imam to ba a gurin aka binne shi ba shi ba shine wabbara da Usman bayan wannan fa'idar za mu iya gano ta fa'idar da sai na Abubakar ya shigo a ina ya zauna a dama ko hagu daman annabi alaihi salatu wasalam sai na Umar da ya zauna a hagu to shi kenan wannan yana ƙara nuna mana cewa lalle tun daga wannan lokaci annabi yana nuna cewa na yi bin sawayi domin wanda yake bin babu a ina yake tsaya a abu ko dama a dama kun ga kun ji wani karatu kuma cewa babu sai na Umar ya je ya tsaya a abu ne saboda ba shine babu babu na ɗaya ba sai an rasa babu na farko sannan na biyu zai zo wannan shi ma karatu ne da ya fito kuma a fili domin da har yanzu mutum ya je Madina zai ga annabi alaihi salatu wassalam ko yana nan banda mafarkin da Nana Aisha ta yi da cewa taurari sun faɗo a ɗakin ta shi ma yana nuna cewa kabarin su ne ko to banda wannan har yanzu idan ka je za ka ga a kusa da junan su har yanzu idan mutum ya ji Allah ya bashi ko zai gani shi a lokacin ma za ka ga gaba ɗaya wato ka canja cewa an yi akai ne ko annabi da kake ta cewa da an ce annabi Muhammad ta ce sallallahu alaihi wasallam yau ga sun gashi da shi mita biyu ko uku ba ai dadi ya bu dadi eh ka je ga annabi annabi alaihi salatu wasallam bai ku mita biyu ko uku ba cewa shi ne a kwanta a nan to haka za ka je ka tarar da zaran mutum ya je zai ga ya yi wa annabi sallama da wa Abubakar ya wa Umar radiyallahu anhu ba to wannan shi bayan wato Imam al-Bukhari a cikin Adab al-Mufrad Ibn Abi Shayba ya fitar da wannan hadisin a cikin al-Musannaf nasa an gane ko a cikin kitabul fikr ya kawo hadisin nan sannan Muslim ya kawo shi a cikin al-Fadail na Imam Tirmidhi a cikin al-Manaqib shi ma ya fitar da wannan hadisin duk sun fitar da shi to mu je gaba sai da na biya wannan gabar da ukun da na gane lallai mun biya hadisin nan amma duk da shi mai mai karatu ba za ka kana akwai abubuwan da yanzu na faɗa mun faɗin sa a wancan karan to shi ne bai da sa ba faduwa shi ba ku sanar bane da wuri ko tan za mu karatu sanar da mu suke mun tsaya guri kaza za a tashi kaza saboda alhibdu khawat haka ce ba to me sanar da mu yana ya saba ya gaya mana cewa za a tashi kaza guri kaza to zai suka gaya min da ne kin ma masu sauraro ne wasu ba ta suka ce ba yi karatun ba a kawai ni na ka alama ne haka ne a gani na zai ɗauka iya nan ne a ke mun biya ba damuwa na sai hadisi na gaba kala hadathana ali bin abdullahi ali bin abdullahi haka yanzu ko a cikin nuskar haka yake kala hadathana sufyan wanne ke ibn uyayna ba sufyan tauri ba sufyan bin uyayna ne shine anan ana ubaydullah bin abi yazid wanda wannan bawa Allah ubaydullah bin abi yazid suka ne sosai an ce yana da hadisai masu yawa ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin da shida yana da shekara tamanin da shida an yi tsawon rayuwa kwarai kuwa to sai ce an na ji bin jubair bin mudin an abi huraira kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifati wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya fito a cikin wata tawaga shine fi ta'ifati minan nahar da rana a cikin ruwayan imamul karmani cewa shi harin nahar a cikin tsananin zafin rana suka fito a nan lokacin eh saboda haka a wajen ruwayar kuma ta abu hurairah cewa sun fita zuwa kasuwar kainuka kasuwar kainuka eh dan sai na abu hurairah yake ni ya rike ma a lokacin ya dafa ni muna tafi ya annaba ni salatu wasalam ya je zagaye kasuwar bayan ya zaga sai ya dawo ya zauna ya irin zaman da ake kira a ne ba a cikin masallaci to me faru mu je zuwa خرج النبي صلى الله عليه وسلم من النهار لا يكلمني ولا أكلمه abu ne da yake bai mun magana ba ni ma ban masa magana ba aka ce me yasa bai mun magana ba malaman shari'i suka ce bala Allahu mustabrikan fillah wai wata wani ne ya shi gane ne da ambatan Allah shi za bai ce abu ne da komai ba wasu kuma suka ce ha ai majhulan fi amrin min umurin muslimin yana ta tunanin al'amuran musulmi abubuwa ya za a warware matsala kaza da kaza da kaza wannan tunanin nika annabi alaihi salatu wassalam yake to amma abu ne da yake su fasa bai abin da ya hana su yi annabi magana saboda ya yi musu kwarjini eh to ba annabi alaihi salatu wassalam yana da kwarjini kwarai da gaske da yawa duk yadda yake da saukin hali to ba za iya fara yin magana sai ya fara saboda kwarjininsa to sai ce hatta a ta suka bani kainuka fajalasa ya je kasuwar kainuka a ya zauna banu kainuka a ya zauna bidinai baiti fadima a farfajiyar ɗakin na na fadima an gane ko ya zauna a farfajiyar ɗakin na na fadima fakali sai ce a summa luka a summa luka shi ne kalmar da ya faɗa me wannan kalmar take nufi ana nufin dan yaron nan yana nan dan lokacin da yana da hasan yana karami yace dan yaron nan yana nan wasu kuma suka ce a'a luka ce ta tamin ana nufin alhasan yana nan shi ne luka amma dai shi ake nufi a sun ko kuma kamar da ba wuce ce in da shi ne zo gida ya ce na dan masu murin nan an fahimta da kyau ko to irin haka ne shi ne a sun maluka hakan yake nufi wanda za ka inda mutum ya kai wato dattaku da manyantaka za ka ga in dai da yaro a gida ya zo ai neman wasa ya kira wuri to sai annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi wannan ba ba ta tuce saboda haka sai wani abu ya rike shi abin da ake nufi wato ba ba wato na na faɗi ma ta tsaidar alhakan bai fito ba har ɗan wani lokaci fa zanantu anna akalbatu sihabat sai ne tsammanin tana ɗaura masa ne nake a wajen lokacin sai muka ce nafke ko kuma ko akan kwanan mai mai tagaratun ya yi ba'ida saboda haka tana ɗaura masa nafke ko tana zama kwamfas ko abin da ya kama da wannan misali shine shihab din domin kaga duk lokacin da uwa in dai ta cika uwa idan aka yi ba ba za ta saki dan da aka kawai to ba ba wando ba na ko ba kwamfas a dade za ka yi tana zuwa bari mu zama kwamfas domin yaro yana da wannan ɗabi'ar magawata ma ana ɗaukar sa sai ya fitsari da ya ji sauyi kawai a jikinsa sai ya fita ya ba fitsari kabila ga irin ta ɗan gila ne ka san ɗan gila yanzu kalo yake a cikin tukunya kana kan koji ta ya ɓata kan maka lura ba ba ka ɗan a yaro ce auto gajiruhu ina tsammanin ta wakin tsaki ne ko kuma wanke shi take ba uwar da take ɗan jeto yana wari a cikin mutane da ɗan turaren sa zaka biya mutu an tuta ba na ta irin na yara ba za a yi shaddu a ta'ana kawo ba za a yi da gudu a ta na kauyar zuwa da ya rungume wa kabbala ya zumbace shi wa ya rungume shi annaba ne salatu wassalam ya zumbace shi wa kana yace Allahumma habibu Allah da so alhasan wa habib man yuhibbu Allah da so wanda yake son sa kaji yadda magana ta take eh dole za ka zo wuce ne ka so alhassan idan za ka ce lambarka ya wuce sai ka ce lambarka ya alhassan yawwa domin ba wuce ne bane kawai hasani ba kafin wuce ne ya zo duniya sai da alhassan ya zo da shekara daya kamar da ruwa ya ta tabbata cewa ya girme da shekara daya ko jiya mun yi wannan karatun cewa na na faɗi ma ko ni kaɗai ba in biyu bane irin birnin nan ne wanda za ka ga da yawa ko a karkarar hausa yanzu za ka mafi yawanci wanda yanzu ɗan da yan boko suka zo dan dan farko baya girman dan fari baya girman na biyu da shekaru da yawa baya girman sa da yawa yanzu ne yana aka yi boko da ake fulani ko wata ba kafin ta haihu za ta fara yawa amma su yayin mu a baya za ka da wahala da dan fari ya girma na biyu wasu za ka kafanni ne shi ne ake cewa ciki da goyo na ɗaya zuwa biyu ko a wannan karan dama ɗaya zuwa biyu amma mafi yawanci daga nan ku za ga to kai ya waye yanzu sai ba fara zulani eh sai ga tangaran kuma da yawa duk da cewa akwai wanda kamar da muka faɗa su ɗalibu su dai na alin su ake da muka ce tangaran su shekara goma goma yawwa kuma ba fulani da ba filta shawa ba lu ba kaza ba kaza duk babu babu da wannan shi ne to kaga wannan kenan na farko sannan abu na biyu cewa kaga annabi alaihi salatu wasalam cewa ya Allahumma ahbibhu wa ahbib man yuhibbuhu shine na karo wata magana nake kasar Hausa duk wanda ya san kasar Hausa shekara 40 baya 30 baya 50 ya san da ba malam bahaushe a kasar hausa a wannan daular ta usmaniya kowa ya san musulmi suna san wato hausa fulani suna san ahalin bai ba wani ne ya zo a 96 ko ko ko 96 ya zo koya mutane san ahalin bai ba domin ka iya cewa a duniya in ma baka je duk duniya babu garin da ake haifar ɗan biya za a san da Hussein ba in ba kasar hausa ba alhassan wani hussein ba mutum na yanzu yan biyu har an ga yawo da su ana yan biyu na mai kyau wannan shi yake nuna wa ne cewa mutanen mu asali da ma a ƙasar hausa ana san halin ne ba wani ne zai biyu koya ba da ma ana kaunar a yi yan biyu a kan hasana da hussein ka gaya mun a ƙasashen laraba ina kake jin hasana da hussein hasana da hussein yan biyu amma ka tara hausa akwai an fahimta da kyau ku to wannan shine abin da ya kamata mu mu lura mu kiyaye malam Usman ka kunna wani wata tuni ma nan ku a karatu wani irin karatu kuma baya ji sosai duk wannan muryar tawa a to akan shi ENT an gane ko to saboda haka wannan shine to kaga annabi alaihi salatu wasallam yace Allah ka so wanda yake son sa wannan hadisin bayan Imam Bukhari a Adabul Mufrad to sannan hadisin ya zo a cikin wato Bukhari da Muslim sun kawo shi a cikin sahihain nan in ayyo Ibn Hibban ya fitar haka Imam Ahmad shi ma ya fitar mu je gaba babu idza qama lahu rajulun min majlisin lam yaq'ud fihi babin da yake magana akan idza qama lahu rajulun min majlisihi idan wani mutum ya miƙe dan kai daga gurin zaman sa to ba zai zauna a gurin ba wannan dan tawazu amma idan takrimi ne ya dage zai ka zauna zai ka zauna amma dan tawazu da mun yi babu da yake nuna karka tashi mutum daga gurin sa ka zauna kamar yadda muka faɗa adabul mufrad abu gida uku ya sauka na farko yana magana akan wato yadda za ka girmama iyayenka da wanda suke tare da su na biyu yana magana akan yadda za ka zauna da makota da ƴan uwanka na uku yana magana akan tarbiyya ga musulunci tun daga babi na ɗaya zuwa na hamsin da hudu yana magana ne akan me tarbiyya ta musulunci ta wa yadda za ka zauna da iyayenka babi na ɗaya zuwa na hamsin da hudu mun wuce wannan a baya daga nan kuma har zuwa tsakiyar littafin wanda za mu zo ta gaba mu faɗa shi kuma yana magana ne akan yadda za ka zauna da mutane da makwabta da abokan arziki wannan hanyar da aka yi miki sannan nan gaba kaɗan da Allah ya raba lokaci za mu wannan sai mu shiga gaba ta uku to an zo karshen littafi kenan shi kuma akan tsari da tarbiyya ta musulunci kawai shine mun kusa gabawa kaɗan mu shiga gurin وشيني في قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكي أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه annabi alaihi salatu wasalam ya yi hali a tashi mutum da gurin zamansa kai sai ka zauna kawai da an zo kai tashi ya bar gurin kuma ya riga ka zuwa annabi ya hana wani hadisi shi ma bukari da musulun sun fitar banda adabul mufrad anan وكان ابن عمر آه اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه kaji Abdullahi dan Umar ya kasance idan mutum ya zauna idan ya miƙe da gurin sa yana zaune ya kanci ya tawo ya miƙe to ba ya zama sai ki a ko ya guri zauna ko maka zauna ba ya zama wani hadisi ne mai kyau musulun ma ya fitar da shi eh ibn Umar yana kyamar aimar ba ya so babul amanati dan kuka jira mu taji ko to mun zo na? to babu da yake magana akan al'amana wato ala hadathana abu nu'aym ala hadathana sulaiman an sabitin sabitul bunani ke sabitul bunani wane mutum an anas خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنا سلمان يجي لا يو أنما عليه الصلاة والسلام هدما وترانا kuma kowa ya san hidimar ko cewa hidima ce ta shekara goma mun biya hadisi cewa bai taba saba annabi bai taba cewa dan ne ba ko me yasa ba taba gaya mar ba ba matar ka ba ko amarya wata kila mun baka wasa ba ran da aka hada da yi cewa wai ki kaza me yasa ake kaza ba wanda ya yi zai buji kirji ya ce amaryar sa shekarar su guda bai taba cewa bai sa ake kaza ba kaga dai amarya da ake cewa ba ki aleji haka ne ba ki aleji da shi nan ka ce ba ki sai kaza tana yi ba waje ba kai to saboda haka dai yace ah yace kadintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana ne wa annabi hidima hatta idza ra'aytu anni qad farastu min khidmati dan ga na gama wannan hidimar da annabi alaihi salatu wasallam kullu sai nace yuqilu nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ga annabi kai lula ji siyarta ji zai dan kwalla ne ya huta bacci rana ba karatu min indi je na fito da gurinsa kun ga tunani irin na halar cewa bari in fito tun da ba cibi fa za ki mutum yana agun ina fitowa sai in da yara iri na suna wasa domin da kananan shekarun sanda annabi ya bar duniya su sun shekara 20 ba saboda haka sanda ake wannan magana shekara sa goma sa fa kuntu anzuru ilayhim ila la'idihim yace sai na ne ina kallon ina kallon su ina kallon wasan nan nasu fa da annabi sallallahu alaihi wasallam fanta ha ilayhim annabi da ya fito shi ma yana zuwa je suke a gurin yaran nan da suke wasa ya tsaya a gurin fa sallama alaihim ya yi musu sallama kun ji ko a ji ne wa yara sallama akwai wanda yara in dai fito yaran ungon sai dai gudu yaran lokon domin duka ne ko tura babur tura babur za su ko mota shi ne kawai yawwa kullum ba shi ɗin zaba zai ga ja hankali baya sallama yake ku turo ni kuma ka tura yake tashi sai kowa ya ga in ba ku tura zai zane kaka kaka dauke wannan dabi a kawai kake mu'amalan da yara da ita ka tabu musu sallama sun ma da hali sai annabi ya kira ni kaga annabi ne sai ya zo da ya rufe shi da duka ba anan muke gaya wa mata cewa dabi'a a dabi'a da wahala abin da na gaya wata baiwa Allah kwanaki ɗanta ya girma babba ya girma wajen na jira magana shi ne babban ta a gabanta yana sakon gidi da sassiri wai wanki take bayarwa nake haba hajiya yanzu wannan yaron ba zai muke wanki ba wanki to me zai ta zo ya faɗa nan game da yawan iyaye da ba da ne zai faɗa haba malam kai nika yanzu da yara sun dena domin ba nika duk yaron da bai kai nika ba bai more ba duk yan 2000 zuwa baya ba sa kai nika ai 2000 ba a ai yan 2000 zuwa baya ba kai nika bai kai nika ba bai zuwa yaron sa wanne ne naka ba saboda yawan jama'a awa mala yan 2000 ai ba ku more ba wallahi na mutum sabi ko akwai ran da taba tambayar ɗalibai ni ma gero Allah ka tambaya ne gero gero na biya ba ba kira da ban kafin biya ba wai wai gero mana yana magana shi ma ya tambaya ba san kwarya ba ya ce kalaba kenan sai ma zai kalaba sai sai yayi bayanin da zai ka zo da ita practical ai shi sa hasunan labari malaki an bautawa wato iyaye sun hore yaya a baya kuma yayan sun biyu yanzu kuma ana bautawa yaya kuma ba zabi iyaye la hawla wala kana nan gidan ka ba ƙarya to Allah ya jire ka malam murtala ai irin wayannan abubuwan wani lokacin ko dan ke yanzu da ya gasu wata ran zuwa ka ga yanzu da dinya da magariya da irin wayannan abubuwan cewa za ka kace wannan shine kaza wannan ita ce dakuwa aka ake in ba haka ba yaron ka zai zamto an bashi a baya sunan wannan dakuwa sunan wannan magariya sunan ta dukkan duk abin da ya shigo irin na dadin nan ka shiyo ka ga yawa yaro sunan sa kaza in ba haka ba gaba ɗaya za ya zamto an bashi a baya ina ga yawa mun saki rege mun kama ganye mun saki duk wanda ya saki al'adarsa ba inda zai na haka in ya kuwa wannan da wannan kana ganin laifin haka ne ba su koya musu kai ne a makaranta ba yanzu lokacin da muka wannan wata lakta a baya ta yara a kan hidima ga iyaye ka san iyaye nawa ne suka rike mun waya suna cewa Allah ya saka da alheri da Allah a ci gaba ba sa gaya musu ina gaya ba gaba ɗaya aikin yanzu kai malamin islamiyya kai aka bawa kai za ka yi shi za iya yin gaskiya da hankali duk horon da kai ba za a ma magana ba eh masu hankali ne bai kamata shi ma magana ba domin aikin gida da na makaranta duk kai kake shi ne magana da muke a yanzu ka sai ka rasa ne wata irin wayewa ce boko ce ko ne oho haka ya kamata haka ya kamata shi ne daidai Allah ya dace da mu muna faɗan wannan ne domin muna cikin zamanin mu kan mu zama a haka ka rika ta kawo canji kai a cikin gidanka eh domin iyayen yanzu duk tausayin da suke ji duk wanda ya waje shekara hamsin baya tausayin ne yake ji yana ganin kyau an zo wani zamani Allah ya kiyaye shi ne kawai to saboda haka sai yace wato faja annabi sallallahu alaihi wasallam ta ha ilayhi fa sallama alaihi thumma da'ani sai annabi ya kira ni kaga ba annabi jahi annabi bai yi shi da duka ba an yi kaza yanzu kowa ne ta yaro ya fita ya dawo ya kara minti biyu uku musamman tana da za cikin sauri to in ya dawo kafin ta fara tambaya ki kai ba duka yawwa kamata ya fara tambaya me ya faru ran nan ko satin nan da zan wuce waje da ya kace ne wata yarinya ta fito da da markaɗe ta yi bari amma yi bari duka ba wata da jije a jije za ta ɗiba ta ja ga ta ga karki haɗa aka ɗauko murfu aka ce a nan zaki a wannan murfin zaki zuwa sai na ce to wannan yarinya za ta mori tana kai markaɗe ina jin yanzu duk bulan gajiya ki ba a kai markaɗe in ka za a kai markaɗe to ba wuta kuma ba yaran gidan za a aika ba almajiri za a aika ko bai aiki ba haka bane Allah ya kiyaye ina yi kuma sai sai ka za ka iya tuna cewa sau nawa kai dare a gurin kai markaɗe gidanku aka yi dare ba a kai saboda tsabar layi ko kuma ka rasa inda lafi yake an yi canje na dutsen markade ba a wannan ki kawo waje yanzu za ka gane kuranta na injin nika ba eh wannan dutsen nika a nan su yau da domin kaga ungon mu ganin albasa akwai daga nan bakin ji shi abin da muke magana ai komai yanzu ya canza gaba daya shi da ba ma ganin daidai Allah muna ganin iyayen mu ba su waye ba mu ne muka waye shi gaban mai haka rijiya ake yi abubuwan nan da suka yi in za mu muna so mu zauna lafiya sai mun rike su sun kuma zauna lafiya din amma yanzu duk an saka an koma shi za a rayuwar take da wahala Allah ya to kaga ثم دعاني سنه كراني فبعثني ila hajatin sai kuma ya aike ni yace je kai mun wata bukata kaza fa kana fi bai'in fi bai'i fi bai'in hatta ataidu kaji an sai ce annabi ya koma je da ya tsaya a inuwa har sai da na dawo har sai da na dawo wa abqadu ala ummi yace sai na jinkiri domin ya gaba abin da yake na hidima yana koma gurin wa gurin mahaifiyarsa ummu sulaim to tun da ka ga yanzu an yi jinkiri annabi ya aike shi wata bukata yace sai dai jinkiri ban koma akan lokaci gurin gurin mahaifiyata ba ummu sulaimi fakalar da yake gurin ta sai tace ma ha ba saka kun ji mahallin shayi ko me yasa ka dadi me ya zaunar da kai kuntu sai nace ba aka nin nabi sallallahu alaihi wasallam ila haja annabi ne ya aike ni zuwa ga wata bukata kalan sai tace mahiya wace bukata ce kuntu sai nace innahu sirrun wane mutum ku duba shekarun fa innahu sirrun sirri ne in ji yaro karami ashe ba hauke ba ne kawai sahibu sirrin rasulillah ba anas ba haka domin ya ce innahu sirrun abin da annabi ya gaya min sirri ne na na bada ba ba haka ai kun ga ita ma ta baru mu mutu a baya ita ma sahibatu sirrin nabi sallallahu alaihi wa sallam للنبي صلى الله عليه وسلم سر ne da annabi haka yake la hawla wala quwwata illa billah shi za a yi kaga a hadisin jabir hadisin jabir annabi ne sallallahu alaihi yake cewa idan haddasa rajulan hadisa ko idan haddasa rajulan hadisa sun manta fata fa hiya amana duk wanda ya zo yana baka labari yana zantar da kai shi kaga yana juyawa kai da shi kuna magana kaga ya juya to yana ga ma amana shi an fahimta da ke ku in dai kaga mutum yana magana da kai yana juya ba ya so wani ya ji to amana ce ba ya ce ba amanatin amana ba irin ta yara da ake yi a da ba sai ya faɗi wannan ba an gane ko to shi za a ce yayin da kuke magana da mutum ta waya to amana ce kana sa ta an kuri ba ka gaya ba to ka ta amana kana danna rikodin ba gaya ba ka ta amana ba wannan hadisi aka nemo adab din a irin su ne in dai kuna waya da mutum to inda mutane kana so su za ka ce wani me kaza ne kaza da ana muna tare da jama'a ana jin ka haka za ka ce ba ni kadai ba ne mutane suna sauraro da Allah ne kaza idan ya kirawo kaza a wanda automatically take recording voice wannan kuskure ne an fahimta da kyau ku ba daidai ba ne ya kamata a kiyaye fakalin sai take sai fa tana jin wannan sai take kiyaye a wata ruwa ya zuwa sai la ta ku bin bisirin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahadan to tun da haka ne karka ga kowa ka ga ta karbabe karka ga kowa sirrin annabi alaihi salatu wasallam فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخليفة cewa ban gaya wa kowa wannan bukatar da annabi alaihi salatu wasallam cikin halitta ba ba wanda ya gaya wa eh walau kunti muhaddisan haddathu biha da zan gaya wani umma ai da ke zan gaya wa da zan gaya wani umma ke zan fara gaya wa amma ba wanda zan gaya wannan da yake sa nake yawan ba da shawara cewa duk wanda yake wanda bai aure ba sabon aure to kai za ka koya mata ka rike magana domin wani ana cewa rayuwa lissafi ka za mu ɗan jiya lissafi wannan formular da bodi ma ita za ka yi amulayin a gidan amaryarka in nace bracket shine akwai magana da za ka sa ta bracket gaba ɗayan da ba a so ta fita tana cikin bracket akwai da kuma za a buɗe open akwai wanda raba ta za a yi division wani zai iya ji an fahimta da kyau ko akwai wanda multiplying za a yi a cikin gidan akwai wanda kuma tara ta bayan a da kuma subtraction in ce wallahi wannan gwamnati shi da za ka ji ba da wani lissafi suna cewa ai gaba ɗaya rayuwar ka lissafi ce to wannan ake nufi misali zan ba ku menene yanzu a cikin gidanka za ka fi ɗau addition da subtraction menene a cikin abin da ake so ka yi rasa addition a gidanka kamar ne a dunkule kenan kyautata wa iyali an fahimta da kyau ko haba haba da su a zo ake wannan karamta ka kai ta ne kai ta ne subtraction fa mun yadda da wannan amma misali mu zo da abun biyu duk wannan dunkulallen kalma kake kawowa sai mu ce kamar mita ta san saurayin ta mai mita ne to so ake ka zama mai rage ta kuma kullum ba a so ka rika da zuwa mita ba ba a san mutum mai yawan mita a cikin gida subtraction ake so a wannan fomulan rowa subtraction ake so kyauta addition ake so irin wayannan sai ka koya to haka ita ma magana sai ka sata abu ranke ka ga magana idan kan kada da hikima a gidanka akwai to akwai abin da zaka ga dauka ake cewa ka koya wa iyalinka akwai magana da idan aka gaya maka ita kadai za ta rike ta duk duniya ko ba wacce ba za ta gaya ba shi za a ce koyo ko muna muke gaya ni wanda zai saba aure in za mu tattauna ana gaya mun sai sai da cikin abubuwan da nake faɗa na na biyu ko na uku sai in ce wanda farko sabon aure duk gidan da matar ka za ta kuje tare a gidan yan uwanka kar ka bar ta ita kare kun san hikimar wannan za ku a nan domin a kowane family akwai waɗanda suke marasa ji to duk ko da ayyan kamata ko kalli to idan kai kuna tafiya duk gidan da za a je ba za a bare mata barbaran tunani ba tare za ku je a gaisa an barka sai ku je tare sannan karan fara ta fara zuwa sura ita kadai kar ka zo ma ina ga ma a karan fara kana amarya no ku je barka za ta fara kananan maganganu cewa baya barin ta juna an ji da an yi na kwana biyu sati uku hudu wata biyar za a dena za a ce to kai da shi har sai ka fara fahimtar halayyar mutane daban-daban to daga nan sai ka fara ka ware daga ciki ka ware a cikin wani akwai wata yaya ne ba ta da wannan matsalolin za ka iya kai ta ta wuni awa biyu ko ka da daga aiki ka ɗauke ta in ka bi wannan dabarun za ka ji ka ɗau lokaci mai tsawo ba ce ba ta ka dace ba a cikin family amma ka ka ce ta sakata to wallahi da lai ana rana da sai ka dama rigima ya ka tazo an yi faɗa da matar ka gida ko da kanwa kuna fahimtar wannan kuwa yawa wanda musamman wanda ba su shiga da cikin nan ba zai muku amfani to sai da zai ma la'abba alkanari eh zai yi amfani kwarai da gaske mu ji ce mu zaura mun cibiyar motar to babu idan ta fata ni da fata jami'a mu tsaya kun ga tunda an ce iya can muka tsaya mu yi karin nan sai da idan mu koyi sai nan gaba daya babu da yake magana kan cewa idan annabi zai juya yana juyawa ne gaba daya annabi baya yayi sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا اسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال اخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب annahu sami'a Abu Hurairah yasifu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah yana sifaita Annabi alaihi salatu wasallam yace kana riba Annabi bada kai shi ne a dunkulen kenan wa huwa ila tuli akram amma ya fu kusa da tsaho shadidul bayan ne tsananin fari ne fari ne kan aswa da shaharul liya amma gashin gemun sa kuwa baki ne eh gashin gemun sa baki ne wasu mutum da bane yana da kyakkyawar wujiriya wujiriya na ba alaihi salatu wasalam kyakkyawar a hadabu asbarul ainihi yana da cikakken gashin idanu gashin gidan kenan mai yawa ne ba abinda muna yara muka mutum ba wannan sai a ce to kuko dunkus haka to annabi alaihi salatu wasalam yana da cikakken gashin gira ba idu ma bai da zanki bai yana da nisan fadin kamada wanda yana nuna alamar karfi mutum kankar bani kenan ka gangi yana da fadin kafara mafadul kaddai yana da matsakaitan kumatu ba su koma ciki ba sannan ba su kumburo ba wai ba da mutala shi ta alaka ya dau bi kadami da biya annabi yana takawa da kamar da gaba daya ba wai ba abin da ake cewa bi tausayin kaza ba ko ta rana na yi ta goni yana da biya lamu lamu aka ce wannan ba ka ce wai wai ta kawaci sai dai da ya ce to na ga kowa kan kan ba ta ce ya bi ka takawa bi ka komai amma in zai tafi takowa yake ana biyo takonsa sai na umar ya zan kana da biya irin wannan tsula ma gulala ce sai kai tafiyar maza namiji so ake tafiyar maza ba ta mata ba eh wannan shine kaida an fahimta da kyau ko eh ai ba a san namiji ragu kuma ba a san mace ne karfin tsiya eh sai da cikin zubobin da ba a so na mata kenan ni karfin tsiya aka taba ga wata taliba duk da dangan ya zo kowa ya fice take kowa ya fita ta koro shi take to wannan ki sani cewa ba abin kirki kike ba wallahi Allah nake kina auro namiji yanzu in kika yi aure kina aure namiji ya auro namiji irin sa ai ko ba ta tsoro da kiwa za ki ki ta kira ki ta kira zawa ya zo fitte in baya nan ba a gani wato sai ki kore amma kuskure ne a ce mutum ne karfin tsiya ai aibu ne sai dai kan jira a miko shi wallahi ku miko min ba a san mutum ne karfin tsiya ba a so an gane ko yawwa ai idan kanin gare ya fado ta ihu nan kakai bule ne tinta kai ga so kace kace gidan Allah ga a kai ne namiji ai kore ji a hankali ta ta zaba to wannan shi ne to kaga sai yace a yana taga gaba ne ne jalaha akmal ba ta sai ke ba gaba dai kamar da shi a tafi ya kubiru jami'an wa yudu jami'an in zai biyo kun ga mahallin shahid kenan an fahimta da kyau ko mahallin shahidi shine annaba ne da yazo salat in zai biyo yana shi idan ta fata in ta fata jami'an in zai biyo yana biyo a gaba ɗaya in zai biya ma haka in zai bi fuskanto mutane fuskanto gaba ɗaya in zai biya ma haka thumma arani tilahu thumma lam ara ko kuma lam ara ni tilahu qabla wala ba'd ba taba gani kamar annaba ne sallallahu alaihi wasallam tun da can ba kuma ba za a taba yin irinsa ba ya fi kowa bai da boye aikowar da duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga sufa mai kyau da kai ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wasallam haka mala ali na mun yake fada to da haka wannan shine a dunkule mun biya wannan hadisi a cikin arabul faham tawayin muhammadiyya in za ku iya tuna hadisi ne a gurguje za mu tsaya anan za mu tashi babu na 549 in Allah ya hawa mana lokaci awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa alkai iyayen mu da su zarga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara batirin kuma Allah ka kara musu lafiya ka ja wato ka ja kwanan su muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya wannan kasa a halin da take ciki Allah ka sani Allah ta yayi mana kunci da talauci da ake fama da shi Allah ta yayi mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka shiryo da matasan mu Allah ka dora ƴaƴan mu akan tafarki madaidai muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين